الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدي فمن اتبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم باقي ne ko
هم فيها خالدون هم فيها خالدون كذا ko فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wala bidu minha sai muka ce ku sauka daga cikinta minha min aljanna ce daga aljanna jami'an baki daya kararrahu Allah ya maimaita shi ne da ya atifa alaihi fa in ma ya ati yanna kun minni huda a ya maimaita jami'an kin baki daya in ne sai yace kunna ce kunna habidu minha kun bayan can baya an an faɗi cewa a sabka wani an waɗe shi a baya inda Allah tabaraka wa ta'ala ke ta cikin ayar da ta gabaci wannan fa azala huma shaytan fa akhrajahuma mimma kana fi fa akhrajahuma mimma kana fi kin wannan tana nuna kuma bayan ta fa akhrajahuma mimma kana fi wa kullu habidu ba'dukum li ba'din adu an waɗi wannan kullu habidu ba'dukum li ba'din adu ku sauka sashen ku sashen ku yana maki ga sashe to kuma sai aka sake mai tawa nan aka ce kuma qul habitu minha aka sake hadin wannan hibitu kenan dai ku sauka daga cikin ta ku fita jami'an baki daya an kararrahu an maimaita wannan da ya atifa alaihi fa in ma yata yanda kuma dan a hada fa in ma yata yanda kun minni huda wannan cewa ko dai shari'a ta zo muku in ma ta naku minni huda ko dai shari'a ta zo muku da gare ni shari'a nan kitabun aw rasulun ko littafi ne ko ko manzo faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'a shari'a ta fa amana bi ya ba da gaskiya da ni wa amila bi ta'ati ya aiki da biyayya gare ni fala khawfun alaihim wa annam babu wani tsoro akan su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki ba za su yi bakin ciki ba wallazina kafaru wanda suka kafirce kuma kazzabu bi ayatina suka kafirce mu ayoyin kutubana shine littattafan namu ulaika ashabun nar wannan sune yan huta hum fiha khalidun su masu dawwama ne fiha a cikin ta ita hutar a wannan fa in ma yace yannakum minni wala abinda zai faru ne yanzu ku sauka gaban na abinda zai zo shari'a ce za ta zo muku ko manzo ko ku littafi to wannan abin duk in suka zo kuma wanzan ko littafi ga wanda zai kasance ko da a samu wanda zai bi ga makomin shi ko ko wanda zai bauɗe ga makomin shi maki suna khaliduna ne maki suna masu zama alkhuludu nan alkhuludu kalmatar alkhuludu nan wurin almuksu tabir tana nihin zama mai tsawo walau lam yakun dawaman ko da ma bai kasance dawwama bane ba la yaktadi dawamu la yaktadi dawam falihaza قال الله في بعض الآيات والخلود إنن زماني mai tsawo ba yana hukunta cewa dawwama bace ba yace shi yace falihaza saboda wani ne qala Allah fi ba'd al-ayati Allah tabaraka wa ta'ala ya a cikin sashen ayoyi khalidina fiha abadan yace kuna masu zama cikin ta har abada law kana al-khulud yuzanu ko yuzinu bil khulud daim da dai shi alkhuludukin nan yana nihin shi ne yuzinukin kamar yana yana ishara ne zuwa alkhulud da'im zama wanda yake na abada na dawama da mahtaju ila abada da ba su bukatu a ce musu ba har abada da aka ce khalidin na fiya ba ta ce abadan ba yawwa inda a ce shi khuludukin yana nihin zama ne na abada shi kadai amma yana nihin zawa ne mai tsawo saboda haka a wani wuri aka bukaci a kawo abadan inda kuma ha abada ne wanda su- in sun zama na ha abadan ne sai a sai a kara kalma ta abadan a ciki ya bani isra'ila
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa afu bi ahdi ufi bi ahdikum iya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa iyaya fattaqun wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيا- وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آه لما يا بني إسرائيل ياكو يا أن إسرائيل لما قد لما قص قصة خلافة خلافة آدم كلم بني إسرائيل من آثر النبي صلى الله عليه وسلم منهم yayin da Allah tabaraka wataala ya kissanta kissa ta halifanci na annabi Adam kallama bani a- bani Isra'ila sai yi wa banu Isra'ila magana ana nihin man asara annabi sallallahu alaihi wasallam minhum wanda ya zamani da annabi tsaya da mutu Allah tabbata a gare shi daga cikin su yana mai cewa ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila auladu yaqub ana ana nihin ƴaƴan annabi yaqub shine Isra'il udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda na jiyar da ku ita a wa ala aba'ikum kuma absa na jiyar da wannan ni'ima absa iyayenku min al inja'i min fir'aun daga tsiratarwa daga hannun fir'auna wa wa falakil bahar da kuma a raba kogi ruwan nan da aka raba shi guda biyu wa wato aka aka raba shi gashi nan aka rarraba shi ba a ce ba ba guda biyu aka tsaga shi an ce ha guda hanya har guda goma sha biyu ne wa farkil bahar wa tazlilil gamami da kuma inuwat inuwatar da a gizagizai aka sanya suna muku inuwa wa gairi zalika da wani wannan ma bi an tashkuruha bi ta'ati ya ake so ku tuna wannan ni'imin ku an tashkuruha ku gode ma wannan ni'imin ku yi godiya bi ta'ati da biyayya gare ni ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السو- السو- السو- سورة النعم التي أنعم علي على- أنعمها على بني إسرائيل الله تبارك وتعالى يا أنبت أتكي من سورة النعم من ديجي يد بني إسرائيل سو وهي أشر سو غدا غومني قابلوها بأشر من الخبائث sun huskance su da munana aba- ayyuka guda goma maimakon su gode kowace shi- maimakon kowace nima ta ta huskance ta da godiya sai suka hunci- kus- kowace nima sai suka fuskance ta da a wani mummunan aiki eh, sakamakon godin ko maimakon godin fa anzalallahu alaihim asharata anwa'in min al-iqabi Allah sai ya sabka musu da nau'o'i na na uquba har guda goma wa kulluha fiha fi hadhihi sura duk baki din suna cikin wannan sura wal yahudu al mu'asiruna su yahuda wanda suke al mu'asiruna ne nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke zamani da annabi tsaya da musu Allah ya tabbata gare shi an'ama Allahu alaihim ashara ashara nu'min Allah ya yi da su ni'ima guda goma aidan kuma dai kamar da aka yi da wa'ancan qabalu haji ashri khabai su ma suka suka ah, huskanci wa'annan suka sakawa wa'annan ni'omi guda guda goma da munana abubuwa guda goma فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأشر أنواع كذلك من العذاب hakan nan Allah sai saka musu da wa'ansu wa azaba kala goma su ma dai ka- haka nan wa sababu hikayati hadhihi sifa- sifat sababin hakaito wannan sifofi min aba'i na daga uwayensu a annal yahuda cewa su yahuda kanu yunazzihuna aba'ahum sun kasance suna tsarkake iyayensu ne wa ya taqiduna annahum mustaqimun kuma suna kudurta cewa su wai daidai suke wa annahum ala ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala kuma cewa su suna akan bin Allah tabaraka wa ta'ala wa bi hadhihi al-aya arafu anna aba'ahum kanu ghayra mustaqimin da wannan ayan ne suka san cewa uwayensu sun kasance ba daidai suke ba uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Allah yake cewa ku tuna ni'imata ni'imata wadda na jiyar da ku ai ala aba'ikum ana nihin absa iyayenku wa aufu bi ahdi ku cika alƙawalina allazi ahittuhu ilaikum wanda na alƙawalatar da shi zuwa gare ku min imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na daga ba da gaskiya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya zo ufi bi ahdikum in kuka cika alƙawalin nawa ni ma zan cika alƙawalin ku allazi ahittu wanda ne alƙawali wa iyaya farhabun khafuni ni kaɗai za ku yin tsoro khafuni fi tarkil wafa'i ku yi tsoro na cikin barin cika alkawali bi da wato alkawali nawa duna gairi ba ni kadai za ku yi tsoro kenan shine duna gairi khafuni fi tarkil wafa'i bi duna gairi wannan duna gairi kin ma'anarta an an samu ta daga iyayen nan ne da aka yi taqdimin iyaya shi maf'uli ne shi ko hakke shi a a ta akhirin shi a ka'ida shi maf'uli in aka aka fi'li fa'ili mafuli sai zo martaba ta uku to inda aka in ka gaba haka ba to yana nihin wani abu wato yana cikin abubuwan da yake nihi hasru nan wurin yana yana yana takaita wannan abin da za a yi aikin da za a yi wanda shine tsoron na Allah tabaraka wataala ya kasance Allah shi kadai za ku jin tsoro ba wani ba shine khafuni fi tarki lawfa'i bi ku yi tsoro na cikin barin cika min alƙawari duna gairi ba wani na ba وآمنوا بما أنزلت وآمنوا بما أنزلت ku ba da gaskiya da abin da na saba kan minal qur'ani ne daga alqur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda ya zo shi yana mai gazgata da abin da yake tare da ku mina tawrati ne daga tawra bi muwafaqatihi lahu fi tauhid qur'ani ya zo ya gazgata abin da yake hannunku na a tawra ne da da muwafaqa da shi dacewa da shi da abin da shi a tawran ya zo da shi mina fi tauhidi a cikin dangantaka da tauhidi shi ne kaɗai ta Allah yanda a taura ita ma babban babban saƙonta shi ne kaɗai ta Allah kaɗai ta Allah to shi ma hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani suka zo dan su isar da wannan saƙo na kaɗai ta Allah wala takunu awwal kafirin kar ku kasance farkon mai kafircewa awwal fariqin kafirin farkon jama'a wanda suke masu kafircewa bihi da shi wa shi alqur'ani kenan wala tashtaru kar tastabjilu ku nemi canza bi ayati da ayoyina allati fi kitabikum abinda wanda suke a cikin littattafanku allati wanda ke akwai fi kitabikum a cikin littafinku a taura kenan min na'ati muhammad na daga kyakkyawan sifofi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku nemi canza su kar ku nemi canza su samanan kalilan da wani lada wasu kuɗi wanda yake ɗan kaɗan arzan yasiran wani a uruda wadda take ɗan kaɗan wata haja wani abin da za a baku wanda ba komi ba wanda ke ba komi ba shine ya ambace yake cewa la tashtabu kar ku saida shine tastabdilu kin kar ku saida ayoyin da kuka sani ga su cikin sun tabbata a cikin littafin ku da wanda abin da ke abin duniya ne da ba komi ba wa iyya yafattaqun ni ma ni kadai za ku yin tsoro khafuni ku yi tsoro na wala talbisu la takhludu la talbisu kar ku cudanya wala takhludu shine la kar ku cudanya kar ku cudanya alhaqa gaskiya allazi unzila alaikum wanda aka sabkar a gare ku bil badili da ƙarya allazi taftaruna wanda kuke kirkiran shi wala taktumul haqa kuma kar ku boye gaskiya gaskiya na shine na'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan sifa sifa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna annahu haqq alhali kuwa ku kun sani cewa shi gaskiya ne wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zaka warka umma arrakina ku yi sallah tare da masu yin sallah shine ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i ana ne sallu ku yi sallah ma al-musallina tare da masu masu sallah muhammadun wa ashabu su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wa nazala fi ulama'ihim ya sabaka a cikin malaman su wa kanu yaquluna li quraba'i li quraba'ihim almuslimin su malaman nasu kasance suna cewa makusantan su wanda suke musulmi usbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqq ku tabbata a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi domin shi gaskiya ne iz idza shawara mu ahadun fil imani bin nabi sallallahu alaihi wasallam in ɗayan wa'annan makusanta nasu ya shawarce su cikin bada gaskiya da annabi Muhammadu sai ya da mutu Allah tabbata gare shi wa auhu ghariban qalu qalu lahu amin amin bihi fa huwa nabiyyun haqqan war'ahu gashi sai suka ganshi abin da nake bako kalu da sai su ce ma wai wanda ke wanda ya zo tambaye su wanda ke zo tambaye shawaran su in su ga gariban bako ne ba dan nan bane ba sai su kalu da sai su ce mishi amin bihi ka ba da gaskiya da shi fa huwa nabiyun haqqan lalle shi annabi ne gaskiya tabbas annabi ga annabi ne wa idza shawarahum atba'uhum in ko mabiyan su ne suka nemi shawaran su kalu sai su ce la la a'a laysa bi nabiyin ba annabi bane a ta'amuruna nasu to sai nan ta shigo a ta'amuruna nasu
أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر شن za ku rika horon mutane ne da ake alheri al istifhamu nan tambaya wannan idza dakhala ala al istibati yanfihi in al istifham tambaya ta shiga absa tabbatarwa sai ta kore tabbatarwar ai ma amartum ai ma ai ma amartumun nas bil imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nihin aka ce a ta'muruna nas bil birri shin kuna horon mutane shi shi isbati abin da ake isbati ba wai sai ake la ta'muruna ba in aka ake la ta'muruna ya zama nafi a isbati ta'muruna nasa kuna horon mutane bilbiri da ake alheri shine isbat wannan magana ce mai tabbatarwa to in aka san in istifam ya shiga shine aqin a shin ta'muruna nasu bilbiri kuna horon mutane da aikin aiki alheri to yana nihin korewa ne ai ma amartumun nasu bil imani bi Muhammad sallallahu ba ku umarci mutane da su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tansawna anfusakum ku ko ku manta da kawunan ku tatrukuna ha kuna barin kawunan naku fala ta'murun fa ta'muruna ha ba ka ba ku umarnin kawunan naku su ne mabiyan ku da suke zuwa su tambaye ku shawara da ku kan kuma wa antum tatluna alkitab alhali ku kuna karanta littafi ana ne at-taura shine littafin at-taura wa fi hal wa'idu cikin at-taura akwai narko ala mukhalafati alqawli al'amala absa saba ma magana ta saba ma aiki duk wanda ya saba magana ta saba ma aiki ya zo cikin taura a taura akwai narko akwai alƙawalin azaba a fala ta aqilun shin ba ba ku hankalta ne ba ku hankalta su a fi'ili su a fi'ilikum fatarji'un ba ku hankalta mummunan aikin ku da kuke wannan sai ku koma daga barin shi to wata inugo
واستعينوا بالصبر والصلاة إنها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا ku nemi taimako utlubul ma'una ku nemi taimako dai ala umurikum aw salamar ku bis sabri da hakuri shine habsun nafsi kare kai tsare kai alama ta alama ta karahu absa abin da take ki abin kare kai absa abin da take ki wasalati kuma ku nemi taimakon da da sallah ada'i salati shine bayar da sallah afradaha bi zikri ta'ziman da sha'aniha nan an kebance sallah da ambato ta'ziman da sha'aniha saboda girmama lamarinta ana ne an kebance ta ce akai wasu ilu bi sabri wasala da haƙuri sai aka ce kuma da sallah wa fil hadisi a yanzu a cikin hadisi kana sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badar ila salah ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in wani lamari ya sha kanshi shine hazzabahu in wani abu ya mai tsanani badar sai ya gaugawa ila salah zuwa sallah ko abin da zai yi sai sai kama sallah duk abin da ya sha kanshi kawai sai kama sallah shikenan wa qila an ce alkhitabu lil yahud wannan magana ce wadda aka fuskanci yahuda da ita lamma aqahum an imani asharahu wa hubbur riyasa yayin da asharahu kwadai tsaban kwadai wa hubbur riyasa da kuma son shugabanci aqahum anil imani ya ya hana musu imani ya iya sai su yi suka kasa yin imani fa amma fa umiru sai aka umarce su bi sabri da da hakuri wa huwa sawm shine hakuri shine azumi lannahu yuksiru shahawa domin shi azumi yana karya shahawa wa salat kuma aka umarce su bi wa salati da sallah da annaha domin ita sallah turisul khushu'a tana gada tsoron Allah irin misal nutsuwa wa inna hala kabiratun ko an karanta tu wa inna hala kabiratun ita lalle hadhihi sala wannan sallai da kabiratun mai nauyi ce saqiratun mai nauyi ce illa alal khashin sai absa masu jin tsoron Allah allazina yuzunnu illa kuma allazina yazunnuna to الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آه. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون su masu tsoron Allah su ne waɗanda a yanzu nuna yuke nuna suke tabbas suke sakankancewa suna da tabbas a zukatansu annahum cewa su mulaku rabbihim masu gamuwa da ubangijin su ne bilba'asi da ba'asi da tashi za a tashe su kowa ya san ya mutu za a tashe shi wa annahum ilaihi raji'un kuma cewa su masu komawa ne ilaihi zuwa gare shi fa yujazihim ya saka musu يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاءه ولا يقبل منها شفاءة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل ياكو آيان النبي يعقوب ya ku Yahudawa, uskuru ni'imati allati an'amtu alaikum, ku tuna ni'imata wadda na jiyar da ku ita, zakarahum Allah tabaraka ta'ala bi ni'amihi. Allah tabaraka ta'ala ya tunatar da su da ni'imomin shi, da ya shukuru don su yi godiya. Wa ni faddaltukum kuma cewa ni na fifita ku. Alhamdulillah. Cewa ni kuma na fifita ku. Faddaltu aba'akum na fifita iyayenku على العالمين أبسا العالمي زمانكم أبسا دنيا زمانكم nashi al'alam kamar da aka sani duk abin da ba Allah ba alami na baki ɗayansu duk komi da halittar Allah to ma'ana ne alami alami zamanikum shi alami na kin ne ne wannan miƙin saboda idafa da aka yi shiga zamani kisa aka yi hazafin nun ɗin amsa duniya ta zamaninku wattaku yawman kuma ku yi tsoron yini wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'an radda wata rai ba za ta iya sakawa wata rai da wani abu ba huwa yawmul qiyama shine ranar tashin kiyama wala yuqbalu minha shafa'a rannan ba za a karbi wani ceto daga gare ta ba ai laysa laha shafa'atun ba ta da wani ceto fa tuqbal balantana a karbi shi ce tan fa malana min shafi'in Allah tabaraka ta'ala ke din shan wani su kafirai sun za su rika cewa fa malana min shafi'in ba mu da wani kuma ba mu da wa'ansu masu ce tan wala yukhadhu min adl wala yukhadhu min adl ba a rikan ajilun fida'un wani wata fansa daga gare ta ita wannan ran ta ce ga to yanzu in ba da kaza ba in san ba karba wani fansa kuma wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba yumna'una min al'azab wai a hana su daga shiga cikin azaba
wa iz najjaynakum min ali fir'aun يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويسعون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذكروا كما كتنا إذ نجيناكم عند مكثيرة تدكوا أي آباءكم أنا ني إيايانكم من آل فرعون daga min fir'auna wa alihi daga fir'auna shi kan shi da alayensa ya sumunakum lokacin da ana nihin yuziqunakum suna ɗanɗana muku su al'azabi a shaddal azabi mafi tsananin azaba yuzabbihuna abna'akum suna yayyanke yaqtuluna auladakum suna yakta yuzabbihuna suna yayyanke ƴaƴanku yaqtuluna auladakum suna kashe ƴaƴanku al mauludina wanda ake wanda ake aiwa wa yastahiyuna wa yastabquna suna barin nisa'akum matekinku da kauli ba'adul kahana saboda fadar sashen bokaye da yace inna mauludan yuladu fi bani isra'ila akwai wani abu aihuwa da za a haife shi a cikin bani isra'il ya kunu sababan li zihabi mulkika yace ma fir'auna shine zai kasance a dalili na tahiyya mulkinka wa fi zalikum a cikin fi zalikal azab fi zalikumul azab a cikin wannan wancanan ku azaba a cikin wani azaban bala'un min rabbikum akwai bala'un azimun wata wani bala'i wanda ke mai girma min rabbikum daga ubangijinku ai fi zalikum insha a cikin wannan au fi zalikum insha koko a cikin wancanan ku tsiratarwa wannan tsiratar da aka muku bala'un akwai bala'i shi bala'in nan in'amun wani jiyar da ku ni'ima ne shi shi tunda shi wannan tsiratar da aka muku azimun mai girma min rabbikum daga ubangijinku
وإذ فرقنا بكم البهر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومي يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم واذكروكم كتنا إذ فرقنا bikumul bahara in farakana falakana yayin da muka raba albahara kogi bikum da ku fa an je ku muka tsiratar da ku miya da gadaki daga durmiya ku tana wannan lokaci da aka rarraba muku firan da biyo ku sai ku zo gashi bakin kogi aka ce annabi Musa ya buga sandashi ya buga sandashi kogin nan ya rabu ya rarraba kuka samu hanyoyi kuka wuce muka shine muka tsiratar da ku daga durmiya wa a gargana ala fir'auna bayan ku kun wuce su ma sai muka dalmiyar da alayen fir'auna fir'aunu wa qaumuhu ana ne fir'auna shi kanshi da mutanen shi wa antum tanzuruna alhali ko kuna kuna gani wa iz wa'adna Musa 40 laylatan kuma ku tuna yayin da muka yi wa annabi Musa alƙawali na kwana 40 bayan kwana 40 yazo nutihi indan qida'i at-taura in suka kare kwana 40 nan zamu bashi at-taura summa takhattu min ijla sannan a kuka riƙi ɗan maraƙi allazi saga wasu samiri ilahan sannan kuka riƙi ɗan maraƙi wanda samiri ya ƙirƙire shi ya ƙera shi kuka riƙe shi ilahan abin bauta min ba'dihi bayan tahe annabi Musa min ba'di ba wato min ba'di zahabi ila mi'adina bayan annabi Musa ya tahe zuwa ma'alqawlatan wa antum zalimuna ku ko kuna masu zalunta kawunan ku bittikhazihi domin da da rikon nan da kuka mai wato abin bauta bittikhazihi li wada ikum ni ibadata fi ghairi mahalla domin dora ibada da kuka yi akan bigiran da ba bigiranta ba da yawan ku bauta ma Allah sai kuka bauta ma dan maraki summa afuna ankum zunubakum kenan sannan muka yafe muku zunubanku min ba da zalika bayan wannan la'allakum tashkuruna ko kun yi godiya wa iz atayna musa alkitaba ku tuna kuma yayin da muka baiwa annabi musa littafi wal furqana da kuma rarrabewa tafsiru lil kitab wanda aka ce al furqan kinnan shine wato mai rarrabewa kenan shine tafsiri ne na abin da aka baiwa annabi musa shine littafi la'allakum tahtaduna ko kun shiryu wa iz qala musa liqaumihi kuma ku tuna yayin da annabi musa ya ce mutanen shi ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ho ku kun zalunci kawunan ku bi tikajikum ijla ilahan kenan da rukon da kuka yi wa dan mariki kuka maida shi Allah wa tubu ila bariku saboda haka ku tuba zuwa mahalicin ku makagin ku saktulu anfusakum ku kashe kawunan ku liyaqtula al-bari'u minkum al-mujrim wanda yake kubutacce ya kashe wanda yake mai laifi zalikum khairul lakum inda bari'ukum wannan shine alheri shine shine alheri a wajen makagin ku fa fawafaka kuma da fi'il zalika sai kuma Allah ya dakatar da ku da aikata wannan duka su wanda suke Yahuda na suke zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake kissanta musu yadda aka yi da Yahuda uwayensu da kakanninsu a fawafaka kuma da fi'il zalika sai Allah ya dakatar da ku da aikata wannan wa arsala alaikum sahabatan sauda'a sai ya aiko muku da wani girgije wanda yake baki kirin da Allah ya busura ba'dukum ba'dan dan kan sashen ku ya ga sashi fa yarhamahu barantana ma yaji sai ya tausaya mashi hina katili hina hina qatala minkum na hawa hina qutila kenan minkum na hawa sab'ina alfan yayin da aka kashe hatta ne hatta qutila minkum na hawa sab'ina alfan har sai aka kashe kwatankwacin mutum dubu saba'in daga cikin ku fataba alaikum sai ai kabira tawbata kuma sai Allah ya karbi tuban ku innahu shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai karban tuba arrahimu mai jin kai ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية قصة بني إسرائيل أتكين وأن آية الله تبارك وتعالى يأنبتي قصة بني إسرائيل مع فرعون تعالى فرعون وفرعون موسى اسمه مصعب شي فرعون نا أن موسى dan shi fir'aun kin nan lakabi ne na na sarwata ta misra to shi fir'auna wanda ke sarki wato mai wannan lakabin azaba na annabi Musa ismuhu Mus'ab bin Rayyan shi sunan shi Mus'ab dan Rayyan awal walid bin mus'ab ko ko walid dan mus'ab a hasabu da waye kamar da aka rawaito kana kana shi wannan ya kasance kana malika misra kana malaka misra 400 sana ya mallaki misra shekara 400 ma ta'allama min ra'si qat bai taba jin ciwon kai ba da dai ma asabahu maradun qat kai wata cuta ba taba samun shi ba wa kullu yawmi yakulu jamadan ko ta rana yana cin raƙumi guda daya wala ya'ti baital khala'i duk da ce yana cin raƙumi shi kaɗai fa raƙumi guda ke ci kullum wala ya ci baitul khala'i baya zuwa makewaya illa fi 40 yau sai ya kwana 40 wa ba da zalika bayan wannan akhadahu listidraj sai shigo shigo ba zurfi ta Allah ta kama shi qala sai ce kai innahu ilahun laysa laysa bi abdi sai ce kai shi ai ai shi abun bauta ne ma ba bawa ne ba fadda ar rububiyyata sai da awan rububiyya cewa shi ne yayi da awan ubangizantaka cewa shi ubangiji ne sai kai na cewa ma alimta lakum min ilahin gairi kai kuwa ku saurara ku ji ni ban sane muku wani abin bauta ba koma bayana ba da zalika idda a foka zalika kai bayan wannan ma sai yayi da awa wadda ta yi wannan sai ce an rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku mafi daukaka shine duk saman da wani abin bauta yake musu fir'aunu haza shawai ce wannan fir'aunan ra'aru ya yayi ga wani mulki anna naran cewa wata wuta kharajat min duri bani isra'il ta hito daga gidaddajin banu isra'il fa haraqat durahu sai ta ta kone gidaddajin shi wa malakathu wa wa mamlakatahu kullan haka nan da masarautar shi baki da duka inda ya mallaka fa qala lahu al-kahana sai boka suka ce mishi inna mauludan yuladu min shi bani isra'ila lalle wani abin aihuwa za a yi cikin bani isra'il sai kun fi zahabu mulkika a cikin shi ta dalilin shi tahiyyar mulkin ka za ta kasancewa hadha ma'ana ru'yaka wannan shine fassara mulkin ka qala qala sai ce banu isra'ila abidi suwa banu isra'ila bayina ne wa la yumkinu an yulada minhum mawludun yazhabu bi mulki ba ta yiwa a hayi wani abin aihuwa daga cikin su ya tayi da mulki na idan in ko abin haka ne yace kullu man wulida min kullu man wulida min bani isra'ila zakaran la budda an an aqtulahu duk wanda aka aihuwa namiji daga cikin bani isra'ila to ba makawa sai na kashe shi ba makawa abin da ya dace ni in kashe shi فقتل من السبيان الموجودين في الحال 20000 sabi sai kashe daga cikin yara wanda suke samamu a lokacin nan a wanda su yara ne an haife su a lokacin sai da ya kashe yaro dubu ishirin take wasara kullu mauludin wulida fi bani isra'ila zakaran yaqtulhu kuma ya zama duk abu aihuwar da aka haifa daga cikin bani isra'ila sai kashe shi hatta qutila hatta qatala 90 alfan alfa mauludin sai da ya kasance sai da ya kashe abin aihuwa dubu tis'in taman da goma kenan ma'a ishirin alf tare da kuma dubu ishirin haza in ka haɗa shi da wancan dubu ishirin da ya kashe take da kuma wannan da kashe dubu tis'in kenan sun kasance haza mi'atu alfi wa asharata alaf sun kasance kenan dubu ɗari da dubu goma kullu haza duka wannan fi talabi musa fakat cikin neman annabi Musa ne kawai ke nema Musa ɗaya ne ke nema ya kashe wannan wa lisanul uluhiyya yukhatibuhu innal mawlida alladhi tadhabu qatlahu saturabbihi harshe kuma na ubangizantaka harshe na Allah yana ce mai yana hira da shi yana ce mai sani dai abin aihuwa wanda kake nema wanda kake neman ka kashe shi saturabbihi fi baitika a sannu za ka tarbiyyantar da shi a cikin gidanka wa ala hijrika abu sa kirjinka wa tunfiqu alayhi ka ciyar da shi hatta ya kuna sababa halakika har sai ya kasance shine sababin halakakka ala yadihi ala yadihi amsa hannun shi ala ragmi an suka amsa turmun da hancinka ko baka so ba ka duka su aure da Musa sai aka yi annabi Musa kama sai a ci fil qisas kamar zai zo a cikin suratul qasas fa kana sababa halaki fir'auna sai kasance shine dalilin halaka fir'auna huwa Musa alaihi salam shine Musa amincin alaihi salatu wasalam tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi walamma halaka Allah fir'auna yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da fir'auna wa qaumuhu da mutanen shi talaba Musa min Allah an yu'tiyahu kitaban sai annabi Musa ya nema daga Allah ya bashi wani littafi ya hadi bihi qaumuhu da zai shiryar da mutanen shi da shi wannan littafin mutanen shi sune banu Isra'ila wato ayya annabi Yaquba kenan Yahudawa yakunu fihi al-halal wal haram wal amru wa nahy ya kasance cikin littafin nan akwai halal akwai haram akwai horo akwai hani cikin su duka a bayyane fa amarahu Allah bi siyami 40 laylatan sai Allah ya umarce shi da yi azumi na kwana 40 40 laylatan laysa ka sawmi na layaliha wa ayyamiha kullun kwana 40 din ba irin azumin ba ka ci ba ka ci da rana amma da dare ka ci a'a ke yi azumin ci kwana 40 a layaliha dararen ta ayyamaha da ranakunta kullum baki daya babu ta abinci tsawon kwana arba'in haza samanuna layata in an samu wannan kenan ya kamar ya kai dare tamanin kenan lam ya fudir bai ci abinci ba muddata arba'ina yawman kwana arba'in yawman lailan wani haran dare da rana walam yuhis bil ju'i wannan ba bai ji wata yunwa ba li'annahu mutawajjihun ila al-hadara domin shi mai huskanta halara ne fi yawmin wahidin zahaba ila alhadarati nisfan har fi yawmin wahidin a cikin yini guda daya zahaba ila alhadarati ila alhadir afwan zahaba ila alhadir nisfan har ya tambayi ya tafi zuwa wajen bawan Allah nan Khadir rabin rana ne nisfan har rabin rana a kala amma wannan ta yadda sai aka ji shi yana cewa atina gada an Allah kalla gina min safarina hadha nasaba yana ce ma abokin tahiyya shi yushau ba mi ko mini atina gada an kai kawo mu abincin mu lakallaki na hakika mun gamu da min nasaban wahala fi min safarina daga tahiyyan mu hadha wannan lamma zaba ila al-makhluqi jaa fi nisyum da annabi Musa yayi niyya ya tafi zuwa abin abin halitta sai yayi yunwa ta kama shi cikin rabin yini walamma tawajja ila al-haqq lokacin da ya huskanci Allah tabaraka wa ta'ala yanzu da ke Allah ne zai nema shi don Allah shine gaskiya makasa samani na yawman ya zama na kwana tamanin ai arba'in na yawman bil layali kwana arba'in ka kuce an ce kuma ta kwana tamanin a ana nin kwana arba'in tare da yaransu kamar in ka in ka ɗauka ai a yini guda rana rabin yini ce dare shine rabin to in ka ɗauka in muka azumci yini muna cewa mun azumci kwana guda to wanda ya azumci yini ya azumci dare dare babu ce ba kenan azumci kwana biyu to shine a wannan itibarin ne aka ce shauke cewa kwana tamanin a cikin wannan kwana tamanin walam yuhisu bil ju amma bai ji wani abu alamu wani na jin ba shine walam walam yuhis bai ma ji ba bai ji wani alamu ta na yunwa ba da ya zaƙa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne annabi tsaya da mutum Allah ya tabbata garshe ya ce man akala lillahi 40 yawman duk wanda ya tsarkake ibada ga Allah kwana 40 na ba'atil hikimatu min qalbihi to hikima za ta rika bubbuga daga zuciyar shi wajarat ala lisani kuma ta rika gudana a bisa harshen shi kwana 40 hada asalu khalwatin ladina yadkhuluna al-khalwa 40 yawman shi wace wannan shine asalin khalwa ta wanda suke shiga halwa kwana 40 khalwatu thalath ayyam asaluha thalath ayyamin illa ramzan kuma khalwa kuma ta kwana uku asalinta abin da aka yada ma annabi zakariya je kai yayi kwana uku ay thalath ayyamin illa ramzan kwana uku ba magana sai dai nuni wa khalwatu saba layalin kuma ita ko halwa ta kwana ta dare dare go dare bakwai ta samu asiri ne daga saba layalin wa samaniya ta ayyamin husuma mutanen annabi wala adna kham ba ma adun inna inna alhaqatu wal haqa inna cikin akta wa ma samudu fa'uliku bi wa ma adun mutanen su adawa kenan wa ma adun fa'uliku bi sarsarin atiya sakara alayhim saba layalin wa samaniyata ayyamin husuma wannan rihin wannan kasa wannan wannan kwana saba layalin dararen nan guda bakwai wa samaniyata ayyamin da kwanaki guda takwas wanda aka aiko musu suman yanke aka ta aiko ma adawa iska wannan tsawon wannan lokaci to shi wannan lokacin da aka yi ana aiko ma ana aiko wannan iskan shine asalin kwana bakwai kalwa ta kwana bakwai wa yadhkurtum
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائكة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائكة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظننا عليكم نعم كنه وإذ قلتم يا موسى كنتنا يا أنه كنت يا موسى لن نؤمن لك بحب مو بمن بارك سيارك با حتى نرى حتى نرى الله جارة har sai lan numiya laka ba hatta na Allah jaharatan har sai mun ga Allah fili jaharatan ba zan su kuma sa'ikatu sai tsawa ta ɗauke ku a tsawa aka muku shikenan kuka faɗi kuka mutu wa antum tanzurun kuna ganin wannan duka suma ba asnakum sannan muka muka tashe ku min ba'di min ba'di mutikum bayan mutuwa ku wannan amma yin shi ne na Allah kuma tashkuruna ko kun yi godiya musallana
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آه وظللنا kuma yana cikin da abubuwan da aka jiyar da ku ni'ima banu isra'ila wa zannana alaikum na gamama mun inuwatar da ku da gizagizai satar naku bi sahabi shine mun suturta ku daga da tsananin rana ba ta shahe ku ba bi sahabi da girgije wa anzalna alaikum manna maka sauka muku da alman darba an ce wani abin sha ne kamar zuma wane zuma a cikin wata ruwa suna cewa daɗin shi yahi na zumuwa an kasa an kasa shi man kashi saba'in zumuwa za ta kama ɗaya ne wasalwa da kuma tsuntsaye wanda ake cewa kuma a taranjabin wa tsairu suman shi wannan abin da ake man da shi ne abin da ake cewa taranjabin darba ake ake da hausa wa tsairu summani da kuma salwaƙin nan wani irin tsuntsu ne wanda ke mai a tsairu summani ana ta irin suna cikin tsuntsaye masu hijira suna zuwa habasha da nan dai gabacin afirka daga can daga gabacin asiya a lokaci duka irin akwai tsuntsaye da masu hijira wani sai lokacin ruwa suke zuwa to irin tsuntsaye ne haka nan an ce cikakku ne tsuntsaye ne wanda suke tsatsakaggu masu daɗin nama sosai kulu ku ci wannan min ɗayi ba ta yi mara zaƙina kuma daga daɗa da tsarkaka abubuwan da muka arzuta ku wala ta dakhiru amma ho kar ku ajiye fa kafaru ni'imata sai suka kafirce ma ni'ima wa dakharu sai suka rika ajiyewa sai suka rika ajiyewa ku da ce ko ku ci ku ci ba ruwan ba ba sai ka ajiye ba fa quti anhum sai aka yanke musu wannan wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba insha Allah tabaraka wa ta'ala walakin sai dai kanu anfusahum yazlimu sun kasance kawunan su ne suke zalunta da anna wabala wabalahu alaihim domin abin da zai jawo na daga azaba na hukuba alaihim akan su ne zai tabbata
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة يغفر لكم خلايكم وسنزيد المحسنين آه. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حدة يغفر لكم أورشك يغفر لكم
يغفر لكم يوا أو حفصنا كتا نغفر لكم يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية كم كنتنا دي irin abubuwan da aka jiyar da ku ni'ima da irin buturcin da kuka yi iz qulna dkhulu hadhihi alqarya yayin da muka kuka ce muku ku shiga wannan alqarya baital maqdis ana nin baital maqdis au ariha ko ko inda ake ce ma garin da ake ce ma ariha fa kulu minha haisu shi'tum ku ci daga nan daga wannan gari inda aka ce ku shiga haisu shi'tum ita yanda kuke so ragadan arziki wanda ke wasi a mayarwaci la hajara fihi babu hajar babu karewa babu kangewa a cikin shi ba wanda zai kange ka ci yanda kake so wadkhul baba wadkhul baba ku shiga ƙofa babaha ana nin ƙofar garin nan sujadan kuna masu munhanina kuna masu kuyar da kai wa kulu ku ce mas'alatuna hiddatun abinda muke nema hiddatun shine hiddatun kulu hiddatun hiddakin nan shine hiddatun ma tuhittul khataya wa hiya la ilaha illallah wato kudi abinda yake sabke abinda yake lalata wato kurakurai me abin da ke lalata kurakurai abin da ke tashi da kurakurai wai la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah ku shiga kuna masu cewa la ilaha illallah in kuka yi haka ya gufar da kuma kaɗaya kuma sai a yahe muku zunuban naku wa sanazidul muhsinina kuma a sannu za mu ƙara wa masu kyautatawa fa baddala allazina zalamu minhum
فبدل الذين ظلموا قوما قولا cikin tafsiri ne فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون fabaddala lazina zalamu waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin su baddala sai suka canza kaulan wata faɗa gairar da zike lahum wadda ba wadda aka ce musu su faɗi ba ba wadda aka ce musu ba faqalu habbatun fi sha'ara kawai sai suka ce wai wai habbatun fi sha'ara suna kuka ce ku ce hidda ku ce ko ga kalmar za ku faɗi sai suka ce wai habbatun a kwaya dai fi sha'ara a cikin a cikin gashi wadakalu ya zahafuna ala astanihim sai suka shiga kuma suna masu jan gindinsu suna jan masu jan gindi suna ala astanihim absa shi inda inda bayan gari ke fita shine ake ce mai ist a jami shine astan a astahihim yawa shine astah usta ke tema daya sai suka hita suna masu jan gindi kenan maimakon ku da aka ce ku shiga kuna masu sunkuyawa dan girman kai wai ba an ce sun koya ba a ba sun koya sai suka kaman kamar maimakon su su sai da sun koya sai suka rike suka sai kamar areran saboda ga su suna jan gindin su haka ta haka ne suka shiga kawai nan su saba Allah umiru bi sujud su aka umarce su da su yi sujada wa qawlu la ilaha illallah da kuma su faɗi la ilaha illallah falam yasjudu wa su yi sujada ba bal bari ma dai da khalu ya zafuna sun shiga suna masu jan gindin su ala astahihim afsa mazamnin su kenan wa qalu sai suka ce habbatun fi sha'ara habba a cikin sha'ara shine kwaya a cikin gashi na'am wa qalu habbatun fi sha'ara fa anzalna ala allazina zalamu rijzan azabun sai muka sabkar da sai muka sabka absa wa'anda suka yi zalunci muka sauka musu da wata irin azaba ɗa'unan wata ce wata alloba ce aka sauka musu mina samai daga sama bi ma kanu yafsukuna ta dalilin abin da suka kasance suna suna fasikancewa ma'ana suna huta daga umarnin Allah shine fuso saboda dalilin huta daga umarnin da suka yi ba sa biyayya sai aka sauka musu da wannan da'un wannan alloba bi sababi fiskin saboda dalilin fasikancin su khurujum an da'a shine hitatsu daga da'a lamma kanu fitihi qalu yana suka kasance a cikin batar nan bata wanda aka aka aka sanda musu a inda ke cewa a a zaman tare ka fuka ina huna qaidun ala rabbi ni la mulku illa nasibu akhi fa bayan na bayan qawl bazgi ala fa inna ala fa inna 40 sanatan yatuna fil ard 40 sanatan yatuna fil ard wannan shekara 40 da suke suna yawo yawo na ɗimuwa a cikin ƙasa shine da ma kanu fiti yan lokacin da suka zai a cikin wani ɗimuwa kanu sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa min aina lana ma na akulu to ta ina zamu samu abin da zamu ci fa nazala alaihim mawaida fa fa nazala alaihim mawaidu min as-sama'i akulun sai mareku ake ce mashi gara kamar ma'ida shi wurin abin da za a ce abinci abinci kamar shi ne ake ce ma kamar in misali mu a zamanin da ake abinci cikin tarruwa misali taran abinci cikakke da ce mai ma'ida hakan nan ma abin da ake dora mai abinci shi ana ce mai ma'ida to abin ni abin nan wannan kabakayyan da da da su ne suka rika shine shine shine mawa'id suka rika sabka musu aka rika sabka musu daga sama fa nazara alaihim mawa'id min as-sama'i ya'kulun suna suna cin wannan abincin da ke sauka musu daga sama wa kullama ja a waqtu da gada'i ko an lokaci ko da lokaci lokaci abinci yayi yanzu da ta'amu ala ahsani ma yakun sai abinci ya zo ya sabko afsa mafi kyawun yanda zai kasance mana abinci ba irin ba mai sanyi ba ba abinci inda kake son shi da zai shi kawai sai shi daidai abinci ahsani ma yakun kenan fa yakuluna sai su ci wa turfa ul ma'idatu kuma sai a ɗauke kabakin nan da aka musu ni yana ina ina gudun a Hausa ta in abin ga dan shi akwai kabaki akwai akwai gara aka ce kabaki na gara wasu su tsamani kamar ko to ba wai ita wannan garar da aka sauka musu yawa ina jin gara ake ce mata sai a ɗauke mata sai a ɗauke su sai a ɗauke ta wa turfa ul ma'ida ila waqti ila waqti hay'atiha firgad فيأكلون وترفع المائدة إلى إلى وقت هيئتها إلى إلى وقت هيئتها في الغد har ya zuwa lokaci lokacin kamatta kuma a gobe za a kawo kamatta irin yadda take kamatta yadda aka kawo ta jiyan nan wanda take a hasan ma yakunu kinnan ita ma hayata kamatta filgadi a gobe ba wai ko jin bakin jin ta jiya bane ba za ka ce ba ko ce a za a kawo ta kamar yadda jiyan ta zo muku abinci haɗaɗɗe na lokaci kalu sai suka ce min aina lanana malabi to mun ji tunda ya haɗa musu abin da zai same su za su yi shekara arba'in suna cikin wani ne sai suka ce to to ina zan samun kaya kayan jiki nan da min Allah tabaraka ta'ala Allah tattasika siyabuhum wala tubla sai Allah ya lamunce musu cewa kayan su ba sun yi dauda ba balantana su tsuwa ba sa yin dauda ba sa tsuha shekara arba'in fa kalu sai suka ce min aina da nama na shirbutu ta ina za mu samu abin da za mu rika sha fa fa daraba alhajara fan fajarat min husna ta ashirta aina sai annabi Musa ya bi ya bi dutse da sandan shi take sai idanun ruwa ido goma sha biyu suka kese daga wannan dutse da ya buga faƙalu a shamsu ta bina kai rana fa tana cutar mu fatallahu bi gamamin sai Allah ya zo musu da wani girgije satarahum da ya samu ya suturta su hatta lam yajidu harra shamsi har sai sun kasance ba sa jin zahin rana fashakau min zulmati kuma sai suka kawo kuka kai darewa dare durum babu haske fil laili a cikin a cikin dare yazo fa daraba Allahu amidatan min nurin sai Allah ya kafa wa'ansu gimshiqayya gimshiki gimshiki min nurin na haske fi sahara attihi a cikin wannan farfajiya ta ɗimuwa wadda suke ciki a kullum baki ɗaya cikin wannan dajin da suke ciki wanda bai da iyaka shi sahara wuri ne da wani aka san bahari shi kogi za ka kalle shi iya ganinka ne to shi ma sahara haka ne gashi tahiya ce ta ƙasa iya ganinka to irin wannan dajin iya ganinka to cikin wannan farfajiyan ta daji aka samu aka kakkafa musu an su gimshiƙayya dukkan dajin nan kullu haza dukkan wannan bi barkati Musa allazi ma'ahu dan albarka annabi Musa ne wanda ke tare da su hazihi fada'ilu suhba wannan shine farala farala farala ta abukantaka hum ma'a halakihim su tare da halaka suha wa mukhalafatihim li amrillahi da kuma sabawansu ga umarnin Allah wa wuqu'ul azabi alaihim da kuma sabkar azaba kansu kana min bainihim Musa wa Harun ya kasance tsakaninsu akwai annabi Musa akwai annabi Harun wa wudu hadha an ba su wannan ne min anwa'in ni'ami na daga nau'o'in na ni'imomi kullum baki daya bi sababi Musa wa Harun saboda annabi Musa da annabi Haruna kawai aka ba su wannan wa Harun wa Musa su ko annabi Harun da annabi Musa min ibadillahi salihin suna daga cikin bayin Allah na gari walakin sai dai lamma sahiba haula il fasaka da suka yi abokantaka da waɗannan fasikan makasa ma'ahum arba'ina sanatan fiti sai suka zama na tare da su shekara arba'in suna cikin ɗimo wannan ayidan kuma zaƙa min azabi sun ɗanɗana daga azaba bi sababi soba saboda dalilin abokantaka kama annal fusaka kamar yadda su fasikai waje dun ni'imata sun samu ni'ima bi sababi soba saboda dalilin abokantaka alkhairu wato saboda su ma kamar yadda su ma fasikan sun samu alheri a ni'imar da suka samu sun samu saboda abokantaka annabi Musa da annabi Harun alkhairu shehu karshe cika da wata magana mai hikima ke ce alkhairu kulluhu fi suhba wa sharru kulluhu fi suhba alheri dukkan alheri yana cikin tare tashi suhba abokantaka wa sharru shi ma sharri kulluhu baki ɗayan shi fi suhba yana cikin tare abokantaka in kana tare da mutanen kirki to ka gamu da alheri dukkan alheri to kuma in kana tare da mutanen banza su ma za ka gamu da sharri za ka gamu da sharri dukan sharri Allah ya haɗa mu da mutanen kirki Allah ya kare mu ya tsare mu daga abutan masharanta Allahumma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana sirrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala آلي أقدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين